لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wani ya zo zai shiga addinin musulunci aka musulunta kai kake sha'awar musulunci a kanka ko wani ya maka dole kai kake sha'awa daga ina kake a nan gombe a ina ina buba shango gari ne wake anguwa ce a nan garin gombe to barin gaya maka abin da ake faɗa idan mutum ya amince ya zama musulmi ashhadu ka faɗa abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace cikin harshen larabci zan fassara ma zuwa hausa ka ce daga yau na amince na yadda na gamsu na yi alkawari ba abin bauta da gaskiya sai Allah don haka Allah kaɗai zan kaɗaita da bauta daga yau ka yadda da haka ka ce na amince Allah ya aiko annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne ya aiko shi da Ƙur'ani da musulunci ka yadda da haka ka amince to amincewarka da yaddaka shine musulunci me sunanka Moses, ok, Musa kenan? To, wana, ai suna ba sai an canza maka Musa, sai dai ka ci gaba da Musa kawai, annabin Allah ne ko? Ko kana son canji? Suna? A, Musa, yauwa Musa ya yi, dinga kiranka Musa shine Moses, dama akwai shi a musulunci mu ma. Allah ya kama sunansa sau 136 a cikin Alƙur'ani. annabin Allah ne da aka aika zuwa ga banu Isra'ila aka ba shi attaura. A wani addini kake da? To, ka da annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne, ka yadda da wannan? To, shi ne musulunci, kana karatu? A ina kake karatu? A Sokoto? University? Me kake karantawa? Economic education. To, kana sana'a? karatu kake kawai yanzu to ga 'yan kwamitinmu na insha Allahu za su akwai makaranta da muke da ita da ake koyar da islamic basic education so za a koya maka abin da ya shafi musulunci da kuma abin da ya kamata ka sani za a baka littattafai kuma za a dinga baka shawara domin ka zama musulmin kwarai ka yi ilimi ka yi addini kuma ka ci gaba da karatunka na digiri har ka karasa Allah zai baka sana'a da aikin yi kuma ka yi musuluncinka cikin mutunci Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na juma'a yau muna yammaci na alhamis daren juma'a wanda ya zo sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo sha shida ga watan shida dubu biyu da sha shida sha shida ga watan shida dubu biyu da sha shida za mu tashi cikin aya ta uku a cikin wannan sura suratul baqara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya tabbatar da cewa wannan littafi nasa alƙur'ani hudan lilmuttaƙina shiriya ne ga masu tsoron Allah. Mun yi bayanin abin da ake nufi hudan, mun ce ismu masdar ne, amma asalinsa masdar shine hadiyu, hada ya hadi hadiyu, sai aka ce huda ismu masdar. an sa wannan ne hudan shiriya ne a cikin aƙida shiriya ne a cikin ibada shiriya ne a cikin mu'amala shiriya ne a cikin akhlaq shiriya ne ga wanda suka gabata shiriya ne a halin da muke ciki shiriya ne ga masu zuwa shiriya ce da ta dace da ko'ina da kowane guri shiriya ce a cikin harkar siyasa da tattalin arziki da zamantakewa duk wanda ya rike alqur'ani qur'ani ya ishe shi da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wajen nuna masa da shiryar da shi hanyar da zai bi ya samu kyakkyawa a duniya ya samu kyakkyawa a lahira da haka Allah ya ce hudan lil muttaqin shiriya ne a dukkan bangarori na rayuwar dan adam a duniyarsa da lahirarsa amma sai Allah ya ce lil muttaqina ga wanda suka ji tsoron Allah wanda suka ji tsoron Allah asalin ƙur'anin hudan linnasi ne shirya ne ga kowa da kowa amma da yake ba kowa ne yake bin alƙur'ani ba ba kowa ne ya imani da alƙur'ani ba ba kowa ne ya ɗauki alƙur'ani a matsayin hanyar rayuwa ba sai Allah ya keɓance a nan ya ce hudan lil muttaqin masu taƙawa su ne suke a wato alƙur'ani yake zama shirya a gare su mun ce kalmar shirya ana fassara ta da ma'anoni guda hudu akwai ma'anarta ta hidayatu irshadin wa ilmin wa bayanin wa dilalatin wato shiriya ta koyarwa da ilmantarwa da nusantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa wanda shine aikin annabawa da malamai al'ulama'u wa rasatul anbiya al'ambiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrasul il faman akhazahu akhaza bi hazzin wafir da haka wannan shirya ce ta ilmantarwa da karantarwa da faɗakarwa da wa'azi da sauran hanyoyi da ake bayyana wa mutane addinin musulunci hidaya ta biyu hidaya ta taufiƙin wa amalin ai maka gamdakatar a baka damar yin aiki wannan ba wanda ya isa ya maka gamdakatar ya baka damar yin aiki sai Allah subhanahu wata'ala wannan yasa ake roƙonsa shiriya innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha laisa alaika hudahum inna Allah yahdi man yasha man yahdi Allah fa huwa al-muhtad ihdinas siratal mustaqim wannan duk shari'a a hannun Allah take yin mawafaka dacewa baka damar kai aiki wannan a hannun Allah subhanahu wata'ala yake idan muka ce akwai hidaya da ta shafi kowa da komai komai da Allah ya halicce shi ya tsara masa yadda zai rayu yadda zai gudanar da rayuwarsa mai haihuwa ne mai kwai ne mai jan ciki ne mai tashi sama ne mai kafafuwa hudu ne mai na daji ne na gida ne tsuntsu ne dabba ce duk waɗannan Allah ya shiryar da su yadda za su rayu Allah zai khalaqa fahada shi ya halitta shi kuma ya kaddara shi kuma ya ya shirya wa kowa yadda zai rayu allazi ata kullu shay'in khalqahu thumma hada shi ya shiryar da kowa sannan akwai shirya zuwa ga aljanna akwai shirya zuwa ga wuta fahaduhum ila siratal jahim su ma yan wuta sai an nuna musu hanyar da za su bi su tafi wutan idan alkiyama ta tashi kamar da yan aljanna su ma za a yi musu jagoranci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai shige gaba muminai su bi shi zai ce fa'ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al khazinu man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqulu bika umirt Allah aftaha li ahadin qablaka annabi yace zan je kofa aljanna in kwankwasa sai mai tsaron aljanna ya ce waye sai in ce muhammadu ne sai ya ce kai aka umarni in budewa da wani ne ya zo gabaninka ba za a bude masa ba so da haka in yan aljanna sun shiga aljanna za su ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah amma wannan nau'o'in shiryu an fassara wannan aya da nau'in shirya guda biyu shine hidayatu amalin wa hidayatu ilmin shiryar da mutum ya sami ilimi da kuma shiryar da shi ya aiki Allah subhanahu wataala ya sa wannan a cikin alqur'ani in ka karanta qur'ani da nufin ka shiryu to sai Allah ya kimsa maka shiryar wallazina hatadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wanda suke neman shiriya ko suka shiryu Allah ya ce zan ƙara musu shiriya kuma in ba su tsoron Allahnsu almuttaqin huwa man yattakhizu wiqayatan taqihi min azabillahi ta'ala duk wanda ya riki abinda zai kare shi daga azabar Allah bi fi'li awamirihi wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan wanda yake bin Allah ya ce ayi ya tashi yayi Allah ya ce a bari ya bari to wannan shine ya dauki hanyar da zai samu wannan tsira kuma an ce muttaqi shine wanda ya hada abu biyar na farko fi'ilul awamir da'atul awamir idan Allah ya ce ayi ka tashi kayi idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum idan nace ayi annabi yace ku tashi ku yi gwargwadon ikon ku wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu idan an hana ka abu ka bari wannan sune abubuwa guda biyu na uku in an jarabce ka kayi hakuri wa bashirin sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب idan Allah ya hana ka ko ya jarabce ka ka yi haƙuri da dangogin haƙurin nan guda uku asabaru ala ta'a asabaru anil ma'asiya asabaru alal aqdaril mu'lima idan Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ka yi haƙuri ka tashi ka yi idan Allah ya yi hani ka yi haƙuri ka bari idan Allah ya jarabce ka da talauci ko da wahala ko da kunci ko da wani abu wanda yake da raɗaɗi da zogi to ka yi haƙuri ka yarda ka jure ka bawa Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan na hudu in Allah ya baka ka yi godiya Allah yana son masu godiya Allah kuma yana ƙara wa masu godiya wa iz ta'azzana rabbuka la in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid Allah yana son in ya baka kai godiya kuma yana son masu godiya kuma yana ƙara musu sannan abu na biyar shine idan Allah subhanahu wata'ala wato an jarabce ka kayi laifi to ka tuba inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son masu tsarki shi ma tuba nau'i ne na tsarki don malamai sun ce a tsahara kashi biyar ce bayan ta kasu biyu sai ɗaya ta kasu biyu ɗaya ma ta kasu uku akwai akwai a tsahara hissiya akwai tsahara ma'anawiya ɗahara hissiya da ɗahara ma'anawiya akwai tsarki na fili akwai sar- tsarki na ɓoye tsarki na ɓoye shine taɗhirul qalb min ash-shirk wan nifaq wal kufur da dukkan dagal da suke cikin zuciyar ɗan adam ya wanki yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim salimun min ash-shirki wal kufr wan nifaq sai mutum ya tsaftace zuciyarsa daga shirka da munafunci da kafirci da dukkan munanan halaye giba hasada keta mugunta sharri da sauransu sannan kuma tadhirul arkan mutum ya tsarkake gabansa hannunka kada ka yi abu da shi sai wanda Allah ya yarda idonka hancinka, bakinka, kunnanka, ƙafarka, cikinka, waɗannan gaban ka sarrafa su gwargwadon yadda shari'a ta baka umarni. Da haka in mutum ya haka ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake gabansa. Wannan tsarkin ma'anawi ne don ba a ganinsa da ido, sai dai a ga mutum ya aikata shi. Akwai kuma ɗahara hissiya, ita ma ta kasu kashi uku. Akwai ɗaharatul ba- taɗahirul badan, akwai taɗa- taɗahirus siyab, akwai tadahirul makan wato shi ake kira daharatu hadathin da daharatu khabathin daharatu hadathin abubuwa uku ne daharatu khabathin ma abubuwa uku ne daharatu hadathin ya hada da wanka kamar wankan janaba wankan haiza wankan nifasi da kuma alwala da temama idan ba waɗannan biyun ayi temama ya tsaya a bakacin wanka ya tsaya a bakacin alwala shi kuma daharatu khabathin shine mutum ya tsarkake jikinsa kada ka bar jikinka da dauda da datti da annakiya kai tsaf kai fes kai as da kai kai tas kuma ka sha kwalliya ana son wannan a musulunci inna Allah jamilun yuhibbul ja Allah baya son kazanta da datti da dauda da annakiya saboda haka mutum ya zama tsaftatacce ciki da waje sannan ka tsaftace tufafinka kakka bari kai dauda kai datti kai annakiya kana tsami kana samami kana wari kana doyi kai fes da kai sannan kuma ka tsarkake gurinka ka a ganka fes a je ɗakinka kuma ana toshe hanci su da ka wanke ɗakinka ka gyara shi an ce gayo an san ku amma ba a san makwancinku ba kuna ba da tsoro a waje amma an zo inda kuke kwana sai ku ba mutane mamaki saboda haka ana so gidanka ɗakinka turakarka shagonka soranka garejinka ka gyara shi yadda zai zama fes ka wanke shi ya zama ya yi kyau Raka wannan shine ɗahara wacce ake nema hissiya da ma'anawiya. To in kayi laifi ma Allah yana son ka tuba. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Daka dukkan musuluncin yana zagayawa ne akan waɗannan. Ko dai a ce kayi kayi ka samu lada, ko a ce ka bari ka bari ka samu lada, ko a jarabce ka ka yi haƙuri ka samu lada ko a baka ka yi godiya ka samu lada ko ka yi laifi ka tuba ka samu lada so da aka abu biyar ɗin nan su suke zagaye kalman takawa da aka ƙur'ani shirya ne mutlak ga dukkan rayuwarmu in muna jin tsoron Allah to ƙur'ani ya ishe mu zai mana gaidin zuwa ga komai to sai Allah ya fara siffanta siffofin almuttaqina ɗin nan ya ba su siffofi guda shida su almuttaqina wanda dama at-taqwa shine fi'ilul awamir wa ijtinabun nawahi ittikhazu wiqayatin min azabillahi ta'ala bi fi'il awamirihi wa ijtinabu nawahihi zahiran wa batinan shine ka riki kariya da garkuwa da zai tsare ka daga azabar Allah a fili da boye sannan kuma yinayi bari na bari idan mutum ya wanda ya samu takawa to saka qur'ani shiriya ne ga waɗanda suke da ƙabiliya wato suke da shirin karɓar shiriya ɗin su ne masu tsoron Allah wanda suke wato zuciyarsu ta cika da abubuwa guda hudu na farko suna ganin girman Allah na biyu suna ƙaunar Allah na uku suna tsoron azabar Allah na hudu suna ƙauna suna kwaɗayi suna marmarin samun rahamar Allah waɗannan abubuwan guda hudu suke tunkuɗa mutum in an ce a yi saboda yana ganin girman wanda ya ce a yi yana ƙaunar wanda ya ce a yi yana tsoron wanda ya ce a yi yana kwaɗayi a hannun wanda ya ce a yi kamar da mara ibn qayyim ya ce ita tafiyan nan wato sai da mahabba da khaufu da raja yace kamar tsuntsu ne kansa shine mahabba fukafukansa guda biyu shine khawfu daraja yad'una rabbahum khawfan wa tama'an kana tsoro ka a sa ka auta kana kwaɗayi a baka aljanna saboda haka waɗannan su suke tunkuɗa mutum zuwa ga yi nayi bari na bari a cikin aƙidarka da ibadarka da mu'amalarka da halayenka sai Allah ta'ala ya fara siffanta su yace allazina su ne waɗanda yu'minuna bil ghaibi suka yi imani da abin da ya faku gabarinsu abin da ya faku gabarinsu sun yi imani da shi wato shi ghaib daga ghaba ya gibu ghaib allazina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da abin da ba su gan shi ba ta abubuwa guda biyar abubuwan nan guda biyar shine ba su gani da ida ba ba su shaƙa da hanci ba ba su ɗanɗana da baki ba ba su ji da kunna ba ba su taɓa da hannu ba su ake kira alhawasil khams waɗannan hanyoyin da abin da ka taɓa to ya fita daga gaibu don za ka iya cewa na taɓa shi ko ya taɓa ni kaga wannan ba gaibu ba ne tun da ya taɓa ka ka ji ya taɓa ka ko ya ji ka taɓa shi ya zama ba gaibu ba haka nan kuma abin da ka gani da idonka ya zama ba gaibu ba tunda ya fito fili haka nan abinda ka shaƙa da hancinka na wari ko ɗoyi ko ƙamshi ko kaza bai zama ɓoyayyen abu a gare ka ba haka abinda ka ɗanɗana da bakinka ka ji zaƙi ko ɗaci ko wari ko salam ko kaza bai ɓuya daga wato abin bai zama gaibu a gare ka ba abinda ka ji da kunnanka shi ma bai zama ɓoyayye a gare ka ba to allazina yu'minuna bil ghaib waɗanda suka yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari, suka yi imani da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da labari, wanda ba su gani da idansu ba, amma sun yadda akwai shi, sun gamsu akwai shi, domin kalman imani da Allah ya ce, Allazina yu'minun, imani an ciro shi ne daga asalin luga daga abubuwa guda uku. Na ɗaya, at-tumaninatu wal istiqrar duk abin da ka samu nutsuwa da shi hankalinka ya kwanta to sai a ce kai imani da shi shi sa Allah ta'ala ce falyabudu rabb hazal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf amanahum Allah ya amintar da su daga tsoro kun ga shine at-tumaninatu wal istiqrar ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwa wannan ana kiransa imani sannan na biyu abinda ka gasgata shi ka gasgata shi a zuciyarka ka ɗauka gaskiya ne ɗari bisa ɗari shi ma ana cewa ka yi imani da shi shi sa ƙisar annabi yusuf ɗan uwansa suka ce wa babansu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kai ba mai gasgata mu bane ko da mun zamo masu gaskiya kaga wannan ma'anarsa shine at-tasdiq sannan ma'anarsa ta uku shine al-i'tiraf al-i'tiraf wal iqrar al-iqrar wal i'tiraf duk abinda ka sakankance da shi kuma ka yadda da shi a zuciyarka da bakinka da gabanka shi ma ana kiransa imani shine kamar da Allah ke cewa qulu amanna billahi amantu billahi amana billahi duk inda ya zo muta'addi da ba'un duk da kaga an sa amantu bihi to yana nufin al-iqrar wal i'tiraf in kaji an ce amantu lahu to yana nufin amantu yana nufin at-tasdiq in ya zo amana muta'addin bi nafsihi to kuma yana nufin ad-dumani natu wal istiqrar shi yasa a cikin suratul ilafi bai zo da ba'un a gabansa ba bai zo da lamun a gabansa ba shi zo muta'addin bi nafsihi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum ba ce wa amana lahum ko amana bihim ba wa amanahum kai tsaye ya tafi wa amanahum wa amanahum min khawf kun ga anan ma'anarsa al-istiqrar wa tumanina can kuma da yazo ma anta bi mu'minin lana mu'minin lana kun ga lana sai ya zamo shi ko ma'anarsa tasdiq nan kuma sai zo billahi yana nufin al'irar wal istirab wannan shine ma'anar imani a tsagwaron harshen larabci to wannan ma'anar ba ta yi nisa daga ma'anarsa istilahi ba don malamai sun ce ma'anar imani a istilahi shine al-iqraru wal i'tirafu al-mustalzimu lil qabul lil akhbar wa al qabul lil akhbar wal qabul lil akhbar wal iz'an lil ahkam abinda yake nufi duk labarin da Allah ya bayar ka yadda gaskiya ne duk hukuncin da Allah ya ka miƙa wuya miƙa wuya ga hukuncin Allah da yadda da labaran Allah shine imani haka imani yana cikin abu biyu kawai duk labarin da Allah ya bayar wanda ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo ka yadda gaskiya ne sannan dukkan hukuncin da Allah ya yi ka miƙa wuya ga hukuncin ka yadda adalci ne shi sa Allah ya haɗa abin a kalma biyu ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala as-sidqu fil akhbar wal adl fil ahkam da ka hukunce hukuncen Allah suna kunshe da adalci labaran Allah suna kunshe da gaskiya to in ka yadda da dukkan labaran Allah ka miƙa wuya ga duk hukuncin Allah to shikenan sai a ce maka mumini shi yasa Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce rantsuwa da Allah mahaliccinka la yu'minun busi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka cikin abin da ya faru tsakaninsu ثم لا يجدوا في أنفسهم harajan sannan ka su samu kunci cikin abin da ka hukunta mimma qadaita daga abin da ka hukunta wa yusallimu taslima su miƙa wuya ƙarshen miƙa wuya ga abin da Allah ta'ala ya ce ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya hukunci da shi daka wannan shine tsantsan imani shi yasa wannan sura aka yi ta maimaita imani kun ga farkonta Allah ya buɗe ta da siffofin muminai ayoyi guda hudu Allah ya magana akan siffofin muminai ayoyi guda biyu Allah ya magana akan siffofin munafukai a siffofin kafirai aya goma sha hudu zuwa sha bakwai Allah ya magana akan siffofin munafukai aya saba'in da ɗaya Allah ya magana akan yahudu yahudu tunda Allah ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'imati allati an amtu alaikum wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya farhabun tun daga na aka fara maganar Yahudu, aka yi ta tafiya, aka kisarsu da anan Musa, aka kisarsu da yanka saniya, aka kawo kisarsu da kaza, wata ta zo tana so ta shiga addinin Musulunci. Kina so za ki musulunta? ke kika yadda ki musulunta da kanki ko wani ya miki dole daga ina kike daga filiya mun taɓa zuwa filiya ko da yawa watsi to zan gaya miki abinda ake faɗa idan mutum yana so ya musulunta ashhadu ki faɗa abinda na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله abinda kika ce cikin harshen larabci na yadda na amince na gamsu ba wanda ya cancanta a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka kika ce kuma kin yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah aiko shi da musulunci da alkur'ani zaki bi shi sau da kafa ya nuna miki yadda zaki bauta wa Allah kin yadda da haka to amincewarki da yadda ki da haka shine musulunci me sunanki blessing mai albarka kenan ko to a ban miki sunanki haka wanne kike so amina ta ce daga blessing da ake sa mata duk da dai mai blessing ɗin mai albarka ce amma ta ce a ban mata sunan amina amina kun ga yanzu muke maganin imani amina yana nufin amintacciya mai nutsuwa mai hankali daga amana ne ko yanzu muka maganin amanar rasulu amantu billahi amanahum min khawf Ahmad kamar ta ji karatun ta ce to a sa mata Amina da haka mai imani kenan mai nutsuwa mai hankali mai gaskiya wacce take tabbatacciya Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci muna da yan kwamiti mata don haka Amina musulma za ki je gurinsu yanzu za su koya miki abubuwan da ya shafi addinin musulunci kuma za su saurari matsalolinki za su baki shawarwari yadda za ki ci gaba da musuluncinki kina karatu aina aina wace makaranta kika yi Ami Barik secondary school ne biki ƙara sabatu kina sha'awar ki ci gaba da karatu yanzu ko to za a nemo miki makaranta insha Allah ki ci gaba da karatu amina Allah ya mana albarka baki daya da ka imani sai ya zamo Allah subhanahu wata'ala ya buɗe wannan sura da magana akan muminai sannan ya yi maganan aya biyu akan kafirai ya yi maganan aya goma sha akan munafukai ya maganan aya saba'in da ɗaya a kan Yahudawa. So bayan annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi hijira, ya zo ya tarar da mutanen Madina sun kasu kashi hudun nan da muka faɗa. Akwai musulmi wanda ya zo da su da wanda ya tarar, wanda ya zo da su ana kiransu muhajirun, wanda ya tara ana kiransu ansar, in an haɗa su musulmun ko sahaba. Sannan ya tarar da Yahudawa akwai banu ƙainuƙa'a akwai banu nadir akwai banu ƙuraiza sannan ya tarar da 'yan kan katanga su ne su abdullahi bin ubay bin salul shi abin da ya sa ya hau kan katanga ana, ana shirin za a naɗa shi sarauta ana nufin za a ba shi sarkin madina ana nufin za a naɗa shi shugaban madina an gama haɗa kai tsakanin ausu da khazraj har da yahudawa ma sun yadda a naɗa shi shugaba an gama komai an sa ranar naɗi sai annabi ya shigo madina da annabi ya shigo madina sai jama'a suka watse yau annabi ya shigo ina ruwanka da wani kuma mutum sai aka watse aka bar shi to wannan ciwon shugabanci shi ya fara haifar da munafunci shi sa kaga har yanzu munafunci yana cikin harkar shugabanci harkar shugabanci da harkar siyasa akwai munafunci akwai baki biyu akwai baki hudu ma da biyar har goma akwai akwai fuska biyu har saba'in da hudu ma ana samun fuska a cikin harkar siyasa saboda ga ainihin inda munafunci ya fara samo asasi daga wannan shugaban abdullahi bin ubay bin salul wanda aka yi nufin naɗa shi sarki da annabi ya shigo ya ga jama'a sun watse to sai ya ya ga in ya bi to shi fa mulkinsa ya faɗi in bai bi ba kuma jama'arsa sun bi to da haka sai ya yanke shawaran bari ya raba kafa ya bi a fili don jama'arsa ya kuma ci gaba da kafircinsa a ɓoye to shi daga na aka samu munafunci wanda zai bayyana musulunci a fili amma a zuciyarsa akwai kafirci shine munafiki annifaqul i'tiqadi guda ka waɗannan su ma sai ya zama an tarar da su to kun ga ga yahudawa ga musulmi ga munafikai ga kafirai so da haka sai ya zama al'umma ta kasu kashi hudu da haka sai suratul baqara ta yi bayanin kowa ta fara da muminai muhajiruna da ansar shine Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi kun ga a wannan sura da Allah ya gaba can ma sai ce qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna kun ga nan ma aka magana imani da ya zo laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina kun ga nan ma aka magana imani da aka je ƙarshen surar ma Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير kun ga aka yi ta magana imani saboda da imani aka buɗe surar sai aka rufe ta da imani tsakiyar ta ma kan rabinta sai aka yi magana imani laisal bir nan ma aka yi magana imani qulu amanna billah aka yi magana imani saboda imani shine tushe tauhidi da imani da aqida ingantacciya sune tushen dan adam da haka sai Allah ya fara da muminai ya ce allazina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da abin da ba su gani ba ba su taɓa ba ba su ji ba amma ya tabbata Allah ya faɗa kamar misali tashin alkiyama yana cikin gaib wanda bai zo ba ma amma yana nan tafi Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi shi sa Allah ya ce alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan abinda baka gani ba baka taba ba baka shinshina ba baka dandana ba baka ji ba baka abin nan shi ake kira kuma akwai shi tabbas kuma ka yadda akwai shi din shine imani dan da abu sai sai ka taba zaka ji shi sai ka taba zaka yadda da shi ko sai ka gan shi zaka yadda da shi ko sai ka dandana zaka yadda da shi ko sai ka shaka zaka yadda da shi ko sai ka ji da kunne zaka yadda da shi to me imanin kuma shi yasa imani ba a gina shi akan waɗannan abubuwan guda hudu biyar ba saboda duka biyar dinnan kuma suna ƙarya suna kuskure yanzu ka dogara da ji a matsayin shine imani in abin yayi nisa baka ji yanzu jirgi zai taho ta saman ka ka ji yana rugugi amma da ya tafi ya tafi ya tafi sai dai ka hango shi daga ido baka jin ƙararsa yanzu kunnanka me yace jirgin can baya ƙara amma iliminka ya tabbatar yana ƙara kunnanka ya yi ƙarya kenan ko an wuce iya limit ɗin da zai iya jiyo ƙarar da haka sai daina jin ƙara ashe kaga kunne yana da iyakar ji to haka nan baki yana da iyakar ɗanɗano yanzu kana wani rashin lafiyan sai a baka ruwan zaƙi sai ka ji shi da da ɗaci saboda wa man yaku zafa min murrin maridan yajid murran bihi ma anzalula wanda yake da ciwon baki ko yake da ciwon mashashara sai a bashi ruwan zaki sai ya ji shi da ɗaci kaga a lokacin bakinka yana gaya maka ɗaci yake amma iliminka kuma yana gaya maka zaki yake ko mai daɗi ne haka nan idan hancinka yana mura sai a sa maka turare baka ji ba ko a yi wata tusa mai ɗoyi baka ji ba saboda kana mura kaga ashe ba za a dogara da hanci wajen imani ba haka idanka idan ka je bakin teku a Legas ka tsaya ko bakin kwatano ko ina in ka kalla sai idan ka ya nuna maka da sama da ruwa sun haɗe abinda idan ka zai nuna maka kenan amma a hakikanin gaskiya ba su haɗe ba ka gan ka dogara da ido anan sai kai ƙarya don idan ka ya ce maka ruwan can da saman can sun haɗe amma ilmance ba su haɗe ba suna nan yadda kowa yake to saboda haka kaga ashe kenan aka gina ilimi aka gina wato aƙida da imani akan yaƙini da ilimi akan yaƙini da ilimi saboda haka sai ya zama wannan to imani bayan mun ji shi a lugatan wasdilahan imani yana da tushe guda shida kamar yadda hadisi na biyu cikin al-arba'un an-nawawiya wanda aka rawaito daga sayyidina Umar wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar ya ce mal iman yace al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi da haka wannan shine tushen imani guda nawa guda shida sannan imani yana da rassa guda saba'in da bakwai ko sittin da bakwai a hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'imanu bid'un wa saba'una shu'uba au bid'un wa sittuna shu'uba a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azamina tariq ko an tariq wal haya'u shu'batun min al iman yace imani yana da rassa saba'in da bakwai ko sittin da bakwai na ƙoli-ƙolin shine la ilaha illallah na can ƙasa shine ɗauke abin da zai cuci mutane daga kan hanya minal iman domin yana kai mutum aljanna ra'aitun rajula ya taƙallabu fil janna fi shajaratin qata'aha ala zahar tariq kana tu'zin nas yanzu Allah ya ce na ga wani mutum yana jujjuyawa a gidan aljanna saboda wata bishiya da ya gani akan hanya tana cutar da mutane ya cire ta shine Allah ya kai shi aljanna kun ga imatatul aza an tariq min al iman sanan wal haya'u jin kunya ma shu'batu min al iman sanan al imanu qawlun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'ati rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytan akwai asbabu ziyadatul iman akwai asbabu nuqsanil iman akwai ayyuka na alheri wanda suke haɓaka suke kwarzanta suke ƙara imani akwai ayyuka na saɓo da laifuffuka wanda suke salance imani ko su rage imani ko kuma su tauye imani ko su sa imaninka ya salam ko ma su gusar da shi baki ɗaya saboda haka imani duk yana tattare da wannan sai Allah ta'ala ce wa yuqimuna salata sannan suna tsayar da sallah kun ji bayan tauhidi sai me sai sallah bayan tauhidi sai sallah saboda ita sallah din tauhidi ne a aikace in ka kalli sallah tauhidi ne a aikace yadda ake shiga sallah sallah ce cikin ibadu wacce in za a yi ta sai an je an kama ruwa sai an zo an yi alwala sai an kalli gabas sai an yi kabbara Allah sai an yi kiran sallah sai an yi iqama kiran sallah tauhidi ne iqama tauhidi ne kabbara shiga sallah tauhidi ne Allahu akbar shi ne tauhidi wa kabbirhu takbira girmama Allah shine addinin gaba ɗaya ai saboda haka kun ga da girmama Allah ake shiga sallah in za a fita da me ake fita ana fita da assalamu السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام من اسماء الله تعالى ذراك an shiga da Allahu akbar an fita da assalamu alaikum sannan ka shiga cikin sallar zaka ga af'alun ne wa aqwalun wasu ayyuka ne da wasu maganganu mafi girman abin da ake faɗa na baki a cikin sallah shine mai karatun alqur'ani mafi girman abin da ake na aiki a cikin sallah shine mai shine sujjada to in ka shiga sallah ka yi ka faɗi mafi girman magana kuma ka aikata mafi girman aiki a cikin sallah ne kaɗai ake da mafi girman magana da mafi girman aiki mafi girman magana ka karanta ƙur'ani mafi girman aiki ka yi Allah sujjada duk aikin da ake a duniya ba wanda ya kai sujjada in dai aiki ne to ba wanda ya kai sujjada sannan in faɗa ce da baki ba abin da ya kai karatun ƙur'ani to a cikin sal a cikin sallah akwai tsayuwa tsayuwa ibada ce sannan a cikin tsayuwa akwai karatun qur'ani shi ma ibada ce ka tsaya dan Allah shi ma tauhidi ne ka karanta qur'ani shi ma tauhidi ne in kai ruku'u shi ma tauhidi ne dan ba a kowa ruku'u sai Allah a cikin ruku'un kuma ka tsarkake Allah ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim shi ma tauhidi ne ko ka ce subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ko subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama ka dago ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda duk tauhidi ne ka tafi Allahu akbar kai sujjada tauhidi ne dan ba awa kowa sujada sai Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna in kai sujada kace subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la shi ma tauhidi ne Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu tauhidi ne da aka sallah gaba ɗaya fassara tauhidi ce shi yasa babu abin da sahabbai suka yi ittifaki akan kafirta wanda baya yin sa bayan tauhidi sai sallah domin sallah ita take fassara musuluncin mutum kai tsaye kuma sallah ita ce ibadar da ba a sanya a kanta duk ibadar da Allah ya saukawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama Jibril aka turo ya kawo amma saboda mahimmancin sallah sai aka ce Annabi ya zo Isra'i da Mi'raji me ya karɓo a Isra'i da Mi'raji sallah saboda a nuna girman annabi a nuna girman al'ummarsa a nuna girman sallah annabi ya tafi Isra'i da Mi'raji ya je ya karɓo sallah sannan yana sakowa duniya aka turo mala'ika Jibrilu ya nuna yadda ake yin sallah yace ammani Jibrilu inda albaiti marrataini hadisin farko a cikin muwatta malikin cikin babu qutus sala akan wannan abu dauda ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi sallah da jibril har sau biyu wannan ke nuna mahimmancin sallah sannan annabi ya koyar da sallah akan mumbari yace sana'atu haza li ta'alamu salati aw li ta'allamu salati sallu kama ra'aytumuni usalli kuma sallah ce ake samun ta zaman gida ake samun ta tafiya ake samun ta mai lafiya ake samun ta mara lafiya ake samun ta zaman lafiya ake samun ta tsoro sallah ita ce ake yin ta a tsaye in an kasa a jingina in an kasa a zauna in an kasa a jingina in an kasa a kwanta sallah ce ake da alwala in an rasa abin alwala a yi taimama in an rasa abin taimama a yi sallar haka sallah ce take da liman take da masallaci take da ladan take da sahu take da alƙibla take da alwala saboda mahimmancin sallah da kuma sallah ake tantance musulmi da wanda ba musulmi ba sallah ce kuma tafi komai yawa a cikin ayyukan ibada kana yin sallah a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu raka'a goma sha bakwai in ka kirga sha bakwai din nan sau ɗari uku da sittin zai baka dubu shida da ɗari da ashirin abinda mutum yake yake na a shekara sallah kuma ita ce wacce komai ya taso a musulunci ita ake yi in an rasa ruwa a ce a fito a yi sallah in wata ya yi kusufi a fito a yi sallah in rana ta yi kusufi a fito a yi sallah in me in an mutu a yi sallah in juma'a ta zo a yi sallah idan idi ya zo a yi sallah a halin tsoro a yi sallah a halin zaman gida a yi sallah akwai salatul musafir akwai salatul khaufi akwai salatul safari duk sallah a kowane hali ana sallah akwai salatul marid sallah mara lafiya da yadda mara lafiya yake sallah sannan sallah ita ce ibadar da kowane hali ka shiga sai ka yi ta mutukar kana cikin hankalinka kuma da ita ake tantance musulmi da wanda ba musulmi ba bainar rajuli wa bainar kufur wa shirki tarku sala kuma sallah ita take hana sako da munkari inna salata tanha anil fashai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una kun ga sallah kenan sannan tunda aka tashi da safe sallah ita ce farkon abin da ake fara yi in an zo kwanciya sallah ce ƙarshen abin da ake yi idan mutum ya farka alfijir ya keto me yake fara yi khairun minad dunya wa ma fiha ita ce raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha wannan raka'a biyu da ake budewa da ita da safe manzo Allah ya ce tafi duniyan nan tafi duk abin da ke cikin duniyan nan akwai wani da ya kawo mutanen da aka ce sun fi kowa kuɗi a duniya sai sa lamba na biyu bai faɗi na ɗaya ba shine wane yana da dala biliyan kaza na biyu shine wane yana da dala biliyan kaza na uku shine wane yana da dala biliyan kaza sai da ya kawo mutum goma sha hudu sai wajen na farkon sai ya sa question mark sai ce kun san waye na farkon wanda ya sallaci raka'a biyu kawai di ya fi su kuɗi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya rakatar fajari khairun minad dunya wa ma fiha su kuma duk masu kuɗin nan da aka lissafa ba wanda yake da duniya da abin da ke cikin ta ashe wanda yafi kowa arziki a duniya wanda Allah ya azurta shi da musulunci yayi sallah raka'a biyu bayan kafin sallah asuba raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha sannan ka zo ka yi asuba shi yasa saboda mahimmancin wannan sallah in ta tsere ma sai an rama ta ana rama ta a hali biyu bayan asuba ko kuma bayan rana ta fito sannan rana na fitowa in ta daga abin da ake fara yi shine sallah akwai salatul ishraq akwai salatul duha sallar duha ana yin raka'a biyu ana raka'a hudu ana raka'a shida ana raka'a takwas ana ma raka'a goma sha biyu an samu annabi yayi raka'a goma sha biyu da hantsi amma wasu malamai sun ce sallar dare ce da yake yi raka'a goma sha ɗaya in bai samu daman yin ta ba saboda wata larura sai irama ta da rana sai imai da ita raka'a goma sha biyu saboda ba a wutiri da rana shine wannan raka'a goma sha biyun da wasu ka yayi da rana sai suka ɗauka sallar duha ce sannan lokacin da aka yi fatahu makka a ɗakin umma hani yayi raka'a takwas shi ma da hantsi ne sai suka kira ta salatul fatahi wasu suka kira ta salatul duha sana hadisi ya inganta ana yin raka'a shida sallar duha ya inganta ana raka'a hudu ya inganta ana raka'a biyu saboda sai aka samu biyu aka samu hudu aka samu shida aka samu takwas aka samu goma sha biyu sannan azhar ta zo kafin a yi ta da bayan an yi ta akwai nafilfili zaka iya hudu kafin azhar hudu bayan azhar in ka hada da azhar ya zama raka'a goma sha biyu kenan ko kai bi kafin azhar bi bayan azhar in ka hada da azhar ya zama takwas ko kai hudu kafin azahar bi bayan azahar in ka hada da azahar ya zama goma sannan kafin la'asar akwai raka'a hudu duk da ana sabani akan ingancin hadisin rahimallahu man salla arba'an qabla al'asari shek albani ya inganta shi wasu malamai sun ce da'ifi ne Allah ya ji kan wanda ya raka'a hudu kafin la'asar sannan bayan la'asar din ma annabi ya taba yin nafila in rana bata fara ja ba yayi raka'a biyu an ce raka'a biyun da yake ce ta bayan azahar da yayi baki suka daɗe suna tattaunawa har la'asar ta yi bai samu daman yi ba sai ya yi ta bayan al'asar kuma sai ya ci gaba da yinta kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama sannan ana yin sallah ma bayan rana ta faɗi kafin ayi magariba ita ma mustahabbi sallu qabla al-magharibi sallu qabla al-magharibi sallu qabla al-magharibi liman sha'a hakan an yi magariba ana yin nafila raka'a biyu ko raka'a shida ko kai ta nafila har a kira isha shi ma ya tabbata a cikin irwa'ul galil shi albani ya kawo ni isnadi ya inganta shi cewa mutum zai iya tashi ya ta nafila bayan magariba har a kira isha bai tsaya ba nafilfili ne mutlaq sannan bayan isha ana raka'a biyu da daddare ana raka'a ɗaya tak in kai raka'a ɗaya tak kai sunna akwai sabon da raka'a man ahabba an yutira bi wahidatin falyafa'al wa man ahabba an yutira bi salasin falyafa'al wa man ahabba an yutira bi khamsin falyafa'al wa man ahabba an yutira bi sab'in falyafa'al wanda yake son yayi wutiri ɗaya raka'a ɗaya tak yayi wanda yake son yayi uku yayi wanda yake son yayi biyar yayi wanda zai iya bakwai yayi wanda zai iya tara yayi wanda zai iya goma sha ɗaya yayi mutane la an ya atu bi misli hazal qur'an cewa za su yi kwamitin ne don su kirkiro kwatankacin wannan qur'ani to sai Allah ya ce la ya atu bi misli ba fa za su iya ba kaga da kamata wani ya gwada in ya isa i guda hudu duk wanda zai yi raka'a goma sha ɗaya to sai ya haɗa ta da abubuwa guda hudu na farko al'adadu ta zama sha ɗaya ba ƙari ba rage na biyu al'istimrar ka dinga yin ta a ramadana da wajen ramadana na uku ba sai kayi jam'i ba kai kaɗai ma za ka iya tunda annabi yana yi shi kaɗai na hudu addulu wal husn annabi yana yin su dogaye a karanta bakara da ali imrana da nisa a raka ɗaya don aka yi ruku ai kamar awa biyu misali ta amma mutane sai su zuke waɗancan sai su ɗauko adadi ana ta rigima akan adadin sha ɗaya ina ɗulu ina husunu ina istimraru ina kuma sallah mutum shi kaɗai duk waɗannan suna da alaƙa da sallar da annabi yake raka goma sha ɗaya shi ba a ramadana kawai yake sha ɗaya ba kuka sai Ramadan ya zo kuke rigiman sha ɗaya za a ko sha uku ko sha hudu ko sha biyar ko sha shida amma sauran watannin kamar ba a sallah a ciki sai a yi shiru da Ramadan ya zo sai a buɗe kofar rigima ni ba zan ƙara a sha ɗaya ba to sha ɗayan wace iri sha ɗaya mai izu goma goma ko sha ɗaya mai izu biyar biyar ko sha ɗaya mai bakara da al'umra da nisa da ma'ida duk ba irin ta ake in kai wa mutum wannan sha ɗaya ma kafin a ɗaya ya gudu sai ce a dawo ishirin ɗin Isa ya ce salatun laili masana masana salatun laili masana masana sannan ka yi laifi ma me ake cewa ka yi sallah akwai salatu taubati in mutum ya yi laifi ya sallah raka abu ya nemi gafara Allah in za ka yi aure ko za ka fara kasuwanci ko za ka fara sana'a akwai salatun istikhara wanda sai da wani ya fitar da masail saba'in karkashin wannan sallah salatul istikhara banda sauran salloli suna nan tili addinin gaba ɗayansa sallah ne saboda haka shi yasa Allah ya ce wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah da farilla da nafila da hukunce hukuncen sallah sallah tana da mas'ala sama da dubu goma tun daga ruwa mai tsarki da najasa duk mukaddima ce zuwa ga sallah don ba a yinta da najasa ba a yinta sai da ruwa mai tsarki ake alwala abinda zai kai ka da shiga ban daki da adabun shiga ban daki din duk yana da alaka da sallah da ruwa mai tsarki da najasa da kama ruwa da adab na ban daki da yin alwala da sunnoninta da farillanta da mustahabbanta da abinda ke bata alwala duk zuwa ga sallah ne hukunce hukuncen mai kiran sallah da mai sauraron mai kiran sallah da hukunce hukuncen tafiya masallaci da addu'o'in shiga masallaci da yin raka'a biyu a cikin masallaci da jiran liman da hukuncin liman duk yana da alaka da sallah da shiga sallar da rukunan sallar da farillan sallah da mustahabban sallah da abin da ke bata sallah da sunnonin sallah da khushu'i a cikin sallah shi yasa Allah ce qad aflahal mu'minun sai ce me allazina hum fi salatihim khashi'una kuma yace inna salata tanha anil fashai wal munkar saboda me sallah take hana alfasha da munkari da Allah ya faɗi munanan halaye sai yace illal musallin masu sallah ne kadai ba su da wannan halin kenan in sallah ta tsaya kuma alamar taɓewar mutum a gaba ya zuwa sallah duk mutumin da yake zuwa sallah kamar yadda bahaushe ya ce burin maje haji sallah sau da ka je maka sai kaga sallah kawai ake ta yi da ka ɗan kwanta sai ya ce allahu akbar allahu akbar da ka fito sai ya ce allahu akbar allah sai ka ɗauka kamar ba a komai a maka sai sallah saboda sallah ka je yi kuma sallah ita ce addini saboda haka mu daina wasa da sallah mu tsaya mu kula da sallah mu kiyaye sallah sai mu kwana anan wa yuqimuna salata sai mu tashi wa mimma razaqnahum yunfiquna mun kwana tsakiyar aya kenan ko Allah ya sa mu dace wannan yace Allah gafarta malam ni ne na kade wani majinyaci da mashin bayan mun kai shi asibiti ya samu sauki har an sallame shi sai ya rasu to a nan akwai kafara a kaina eh za a duba a ga idan wannan kaɗewar da kai masa ita ta jawo ciwon da ya rasu to lalle sai ka yi kafara ko da bayan shekara goma ne ka kaɗe mutum sai ya karye ya ta jinya bai tashi ba kuma aka tabbatar wannan karayar ce dalilin mutuwarsa to saboda haka malamai suka ce sai ka yi kafara saboda kai ne ka sabbaba masa karayar da ta jawo masa mutuwa shi yasa wani mutum da wani ya ji masa rauni sai ya zo ya cewa annabi a yi kisasi annabi ya ce ka bari ka warke saboda ba a san me abin zai haifar ba ya ce a'a shi dai a rama masa yanzu aka ji ma wancan rauni yadda ya ji masa sai shi wancan ya warke shi kuma wannan sai ya gurgunce sai gashi ya dawo ice ya rasulallah gashi fa na gurgunce ce aka kaja a kanka na ce ka bari ka warke saboda ba a san me ciwon zai haifar ba kaga wata kila zai iya ji maka ciwo sai kuma ciwon ya kume karshe ya kai ga mutuwa ko ya kai ga yanke kafa kaga abu ya jawo kiru ta jawo bau saboda haka idan ka jiwa mutum rauni ko ka ji masa ciwo aka tabbatar wannan ciwon ne ya bayi zuwa ga mutuwarsa to shikenan sai ka yi wannan kafara da Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatin ila ahlihi illa an yasaddaqu saboda haka zaka yanta baiwa in babu ka kai azumi a wannan ka yanta ka ba su diya diya din nan raƙumi ɗari idan ba masu raƙuma ba ne ku masu shanu fulani sai a ba da garken shanu guda 200 idan ka ce a'a mu ba shanu gare mu ba awaki gare mu ta sai ku ba da rago 2000 ko tinkiya 2000 ko akuya 2000 ko ɗan akuya 2000 bunsuru 2000 a bakacin wannan da aka kashe bisa kuskure in ka ce ba wannan ba to sai ku ba da miliyan 33 miliyan talatin da uku za ku je ku haɗo a shekara uku sai ka nemi duk danginka a yi gidauniya ko ya ka gudun motsa ana tarawa ana miƙawa har zuwa shekara uku ku biya miliyan talatin da uku ga danginsa sai Allah ya ce illa an yi saddaku da Allah yana son a yi sulhu Allah ya ce sai in sun yafe duka ko sun yafa rabi ko sun yafa kwata ko suka ce a'a mu dai kawai saboda ya ban mata ne kuma gashi ba ba a kaza ku ba da kawai miliyan goma shikenan sai a siyo ‘ya'yansa gida a sa su a makaranta to shikenan sai ku je ku haɗo miliyan goma shi yasa ya fi wadda ake duka ma ya sa wasu shi yasa suke abin da suka ga dama amma ko miliyan goma a karɓa su ɗan jijiki tukunna ko biyar ko biyu aka ce su kawo ko hudu ma aƙalla dai sun motsa sun yi wani abu gaba za su ƙara kula da wannan ran da aka kashe to amma mu yanzu in ka karɓi diya har gori ake a ƙauye a ce shi da babansa ya mutu aka bashi kuɗin yake ci wallahi kudin babansa ya karba diya fa ya karba ta ai bai damu da uban ba ma ko yana da ba zai iya sai da shi ma to wannan golin ne yasa mutane ba sa karban diya su ce sun yafe malam ko akwai iya lokacin da mahaifi zai bar ciyar da ƴaƴansa to in sun balaga sun samu sana'a da aikin yi kana katanka kuma a ci gaba da ci da kai akaramakalla ka gani ka riga kuma yanzu kai ba ka ci da shi ba kai ƙarfinka ya kawo shi nasa ya ƙare shikenan kawai sai ya cire kwanukan ka ciro su daga alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kana so mu'amalar ka ta zamo mai inganci ka ciro ta daga alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kana so siyasa ka ta zamo mai inganci ka ciro ta daga alƙur'ani bai samu menene kiyamu ramadan ba kiyamu ramadan ko kwana ɗaya kai ka samu kiyamu ramadan sai ka yi duka ne kai kiyamu ramadan ko kwana biyu kai kiyamu ramadan ko duka ko rabi ko kwata iya abin da ka iya ladan da za a baka in ka yi da yawa a baka lada da yawa in ka yi kaɗan a baka kaɗan ana nufin dai kiyamu ramadan yana farawa ne daga an ga wata yana ƙarewa idan an ga watan sallah amma ba ana nufin in ka tsallake kwana ɗaya ba ka yi duk abin da kai ba ka da ladansa a'a mun kama ramadana imanin wa kiyamu ramadan zai iya zama dukansa ko shashinsa ko ko wani bangare nasa malashin ko ya halatta mu kaurace mutumin da mahaifiyarsa ta ce ko ko ta mutu kada ya zo kan gawarta saboda yana fifita matarsa akan mahaifiyar tasa ba kaurace masa za ku yi ba nasiha za ku yi masa mutumin da aka jarabce shi da san matarsa har yana fifita ta akan mahaifiyarsa ai kaga ya fada cikin bala'i to ya ake a fifita mata akan uwa me yayi har aka gano ya fifita matarsa akan wasu na me mutum zai yi a ce ya fifita matarsa akan babarsa ya ɗauki nauyin matar ya ƙi ɗaukar nauyin uwar ya sai dai a ce ya saba wa babarsa kenan ko tunda ai matan ma tana da haƙƙi baban ma tana da haƙƙi idan ya bada haƙƙin mata bai bada na uwa ba ya saba wa Allah idan ya bada haƙƙin uwa bai bada na mata ba ya saba wa Allah dole ne ya ba mata haƙƙinta a matsayin mata ya ba uwa haƙƙinta a matsayin uwa idan ya zama yana ba matarsa haƙƙinta ya hana babarsa sai a je a yi man nasiha bai kyauta ba saboda wajibi ne ya ɗauki nauyin matarsa ya kula da ita saboda wani abin ma da iyaye suke yi fa za ka ga su ne ya kamata a wa gyara wata, wata uwar sai kawai ta zo ta ce duk abin da za ka wa matarka sai ta sani ai alaƙar miji da mata ba a shiga ko ‘yan uwanka su je su ziga babarka su ce in an zo gida ba a ba su kaza su je su zugo babarka ta zo ta ta zage-zage a gidan sai su haɗa ka rigima yanzu akwai wanda yake gaya min zakka ya ba ‘yan uwansa ya ba su dubu ɗari biyu biyu duk danginsa sai kawai aka ce wai ya ba dangin matarsa ɗari biyar biyar kawai sai uwar ta ce kowa ya maimar da zakkar ba a so kuma ƙarya ne kawai wani ne cikin dangi ya je haɗa wannan rigima sai kowa ya zo ya salama da shi ya ce ga kuɗinka baba ta ce a dama da shi saboda ka fifita ‘yan uwan matarka a kan ice me nayi suka yi tarin tsawo ya ba su ɗari biyar biyar kuma bai bayar ba saboda haka akwai shaidanu a cikin dangi ma waɗanda za ka ga sun mayar da babarka da mataka abokan rigima wata ran kuma laifin uwan ne ita ba ta bincike sai kawai ta shiga wata ran kuma laifin matan ne sai ta kawo danginta da ita suke cin moriyarka da babarka da ‘yan uwanka ba sa cin moriyarka zai zuwa yadda yake wa matarsa da danginta ba ya yi wa mahaifiyarsa da danginsa sau da matar ta yi tasiri ƙannanta ake nemo wa aiki kannanta ake sayo motoci kannanta ake sayo gidaje kannanta ake kyautatawa kannanta ake kai umara da haji yan uwansa ta raba su da dan uwansu ta raba shi da mahaifiyar mahaifiyar za ta ce yayi kaza ya ki amma in matarsa ta ce yayi sai yayi to wasu fa asiri ne ma suke yi wasu tsafi suke zuwa ai musu don haka wanda ya samu kansa cikin wannan halin kuma ba kaurace masa za ku ba addu'a za ku taimaka masa da shi don ya fada cikin hatsari a ce mahaifiyarka tana jin haushinka ko ka mata ba daidai ba ai ga laifi ne babba sai ku taya shi da addu'a Allah ya sa ya gane amma ka ku kaurace masa a matakin farko Allah ya sa mu dace akwai dubu goma daga hajiya Fatima Muhammadu Babaji fi sabilillah ta ce a sa a asusun marayu akwai alkur'ani guda ɗaya daga wata uwa ta ce ɗanta ya ɓata kusan watanni tara babu labari to Allah ya bayyana shi littafin ƙira'atul musawwara guda biyu daga wani ɗan uwa ya ce ‘yarsa ta haihu kusan watanni tara har yanzu babu lafiya to Allah ya bata lafiya kuɗi ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya ce ɗan uwansa ya samu ɗa namiji ya yi masa takwara to kuma a ɗari biyu ok ni aka yi wa takwaran kuma ɗari biyu to saboda aka yi masa addu'a Allah ya bashi ilimi ya bashi halaye masu kyau turmin atamfa guda biyar daga baffa wali a sa'a asusun marayu indomi katan uku fi sabilin lashi ma sai masu neman addu'o'i malam ɗan uwanmu ne ya yi tafiya tsawon lokaci har yanzu ba a san inda yake ba muna roƙon Allah ya dawo mana da shi to Allah ya dawo da shi ‘yar uwanmu ce take fama da ciwon jinnu idan an yi ruƙiya sai su fita amma bayan wani lokaci sai su dawo to Allah ya kore su ya ba ta lafiya mala akwai ‘yan uwanmu masu aikin ɗamara da suke fuskantar matsala muke roƙon Allah tsoron Allah waye mai tsoron Allah asalin takawa daga waƙa yaƙi wiƙayatan waƙa yaƙi wiƙaya waƙa wannan filin ana kiransa wato abin nan mu'tal saboda farkonsa akwai Allah ya hada nagari da tagari wallah ka a- a- a taimake ni da addu'a domin ko ina dariya da zarar mahaifiyata ta yi mini magana sai raina ya ɓaci to Allah ya gyara zuciyarka ka dinga girmama mahaifiyarka kana karɓar umarninta akwai masu neman addu'a Allah ya ba su gidaje na kansu to Allah ya ba su gidaje na kansu Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri to akwai wa'azi da za a yi gobe ko shakaka ne farra farara ne zaka duk fi'ilin da yake da wannan shi ake kira muda'ab to wannan kashi uku kenan wanda babu waw babu ya babu alif a cikin su to sauran fi'ilai guda biyar daga cikin takwas din sune wanda aka samu akwai waw wanda ya san ofishin da awa ko wanda bai sani ba a nan yamma da jan kai in ya sami irin waɗannan matsaloli na rashin jituwa tsakanin wani da wani ko wacce da wani yana iya zuwa ya fara kamar da a wajen ko kwamiti na sasantawa wanda su duba da su ga yiwuwar ya za a gyara abin ba tare da duniya ta ji hanci tsakanin wani da wani domin ka ce kaza da kaza a kan surukin ka wanda ke neman karɓariyarsa sannan kuma daga baya an zo an yi waɗanda kaga ina ganin bai yi ba za ka wannan ba za a iya karanta wani abu da cewa wani ya ce kaza wani ya ce kaza don haka da kasa yin ma ofis ɗin za su yi da aure mutane sha Allah.
اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب